bismillahi rahmanir rahim iziya shafi 200 da a to na ga wani ɗaya ɗaya ashe ba eh shafi 25 tambihun fadakarwa az-ziyadatu ala salasa ƙari akan wanki uku bi ma'ana az-ziyadatu ka gane ya yi alal gasilatin ula wa saniyati wa salisa a ziyaratu ala gasilatin salisati gairu mashuru'a wannan ba abin shar'antawa ba yauwa ka wanke gabar alwala sau hudu ko sau biyar ko sama da haka wannan ba abin shar'antawa ba ba inda aka shar'anta ka wanke gabarka a alwala sama da uku. In gabar farilla ce na farko farilla ne, na biyu da na uku mustahabbi ne. In gaba ta sunna ce na farko shine sunna, na biyu da na uku mustahabbi ne. Amma ka ƙara akan wanke uku, gairu mashru'a ba abin shar'antawa ba. Waktu libatu amma an yi saɓani. hal tukurau shin an karhanta ne autum nau ko an hana a gane yayi in aka ce an karhanta ne idan kai babu zunubi amma ya rage maka lada in an ce an hana ne to haramun kenan in kai akwai zunubi maimakon lada kaulani an yi faduwa guda biyu dukkan su kuma mashuhura ne mashuhurai ne a mazhabar malikiya wani bai rinjaye wani ba wala yustahabu idalatul gurra ba a son tsawaita farfaru a cikin wankewar alwala ko kuma ka ce idalatul gurrati tsawaita sofa ne wahiya an baka san idalatul gurra ba aziyadatu alama wajaba gasluhu qali akan iyakar abin da ya wajaba a wanke shi min alwajhi wal yadaini abin da ya shafi fuska da hannaye guda biyu ma'al mirfa kan tare da gwiwoyin hannaye in kawai hannu din iya nan ma'al mirfa kaini to karka wanko dantse karka wanko zuwa kafada wannan qalin ba a son sa a mazhabar malikiya makaruhi ne duk da hadisin Abu Huraira ya zo da shi ina fata an gane hadisin Abu Huraira da ya rawaito manzo Allah sallama ya ce yud auna ummati yawmal qiyamati gurran muhajjalin faman arada an yu'ila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al ranar alkiyama za a kira al'umma ta gurran suna hasken fuskoki masu hasken fuska muhajjali daga hasken kafafuwa da hannaye min asarin wudu daga gulaban alwala da ake wankewa da wannan hasken fuska da hannu da kafa ake gane al'ummar manzan Allah a filin alkiyama to sai maza Allah ta faman sha'a an yi tila gurratahu wa tahjilahu falyafa'al duk wanda yake so ya tsawaita wannan hasken fuskar taka da kuma tahajjil shine hasken hannu da kafa fal ya fa'al ya aika sai Abu Hurairah shi yazo alwala sai ya ko har wajen kafa tunda an ce fa man sha'a an yusila gurratahu wa tahjilahu fal ya fa'al a gane to mazhabar malikiya imam mali ya karhanta wannan wuce iyaka inda alkur'ani ya ce maka wa aidiya kuma ilal marafiki kuma aikin manzo Allah a sunna bai taba wuce gwiwar hannu ya wanko dantse ko ya kaka fada ba ka kai annabi san hasken hannu da hasken fuska ka gane ai to ma'anar za ta iya daukan famman sha an yi ila gorata tsawaitawan anan ana nufin yawaitawa ya yawaita yin alwala ka gane ai ko a yanzu fuskar ka ta yi bacci wanda ya sa wanda ya wanke sau uku ba zai daidai da wanda yake sau ɗaya ba har sai fuskar sa to ma'anar tana ya ɗaukan tsawaita wannan ana nufin yawaitawa ne ka yawaita yin alwala saboda haske fuskar ka ta yawaita haske amma shi abu huraira zahirin lafazin ya ɗauka to a mazhabar malikiya ba a san wani kai wanke iyayen da alkur'ani ya yi umarni iyayen da sunna ta yi umarni wancan maganar wanda yake so ya tsawai ta fa fa'al to a baro abu huraira kayansa tun da dai manzo Allah bai wuce ba kuma ba wanda ya kai shi san hasken fuska da hannu shine ma'anar wala yusahabu idalatul gurra ba a son tsawaita wannan tsofanan fuska wahiya a ziyaratu alama wa daba gasuluhu shi ne ƙari abin da wanke shi ya wajaba min alwajihi na fuska wale gani da hannaye guda biyu ba almirfa ƙaini tare da gwiwoyin hannaye wala masu raƙabata haka nan ba a son shafan wuya wala ne wato wajen shafar kai ba an ce muntahal jumjumati ba من من من الجبهه الى منتهى الجمجمه ƙeya ainan ne to karka wuce ka shafa har ka shafo wuya duka wannan makaruhi ne ka tsaya iya ƙeya in kana shafar kai wala ba sa babu laifi bi masihil a'aba'i da goge gabobin alwala bilmin dili da wani kyalle ko hankicin amma ya zama mai tsarki ne ka gama alwala danshin ba laifi ka samu wani kyalle ko hankicin ka tsantsame danshin wannan babu laifi alhamdulillah masha Allah risala shafi shafi risala 697 wala tubta da'ul yahudu wan nasara bis salam ba a fara wa yahudu da nasara yin sallama in an gamu da su kai musulmi in ka gamu da ba yahude ko ba nasare kirista to kar ka fara masa sallama ba yi da haƙƙi a kanka na yi masa sallama faman sallama alazimin amma wanda ya yi sallama ga wani arnan alkawari ahalin zimmaci ka gane ai kana zaton musulmi ne sai ka masa sallama sai kuma ka gane a ashe ba musulmi ba ne to fala yasta kiluhu kar ya zo bai masa sallamar kada ya janye sallamar tun da ya riga ya yi kada ce ai ashe ma ba musulmi ba ne kar ka yi wannan tun da ka riga ka yi وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني idan ba yahude ko ba nasare yayi masa sallama wanda ba musulmi ba kasan suna yin mutum sallama to fal ya qul sai ya masa alaika yanda ya gaya maka fal ya rudda alaihi bi ghairi wawi ba zai ce wa alaika ba kuma ba zai ce alaika salamu ba ba zai ce assalamu alaikum ba kawai alaika in mai kyau ya faɗa shi ma irinta ta tabbata a gare shi in mummuna ya faɗa ita ma ta tabbata a kansa saboda suna ha'inci kamar da zai gaya maka wa man ƙala alaika silamu wanda ya zo maka sallama kace masa assalamu alaikum sai alaika silam bi kasr sin da kisran sun ba da fata'a ba ba assalamu ba assalamu wa hiya abin da ake nufi da assalamu alhidaratu dutse wai katan dutse ya faɗo kanka kaga mutuwa kenan kai kana nema masa aminci shi yana nema maka mutuwa to wanda ka fahimci lalle ya gaya maka wannan kalma da kisran sun maimakon alaikar salamu ko assalamu alaikum sai ce alaikar salamu ko kuma irin wanda yahuda suke assamu alaika shi ma wani nau'i ne assamu su suke cewa assamu alaika mutuwa a kanka shi kuma wannan asilamu katon dutse ya faɗo a kanka to aka faƙar ƙila zalika aka ce kai ba ka gaya masa yi kai ma ka ce masa asilamu iwai in yama sallama mai kyau ɗin ma ka ji mai kyau ce assalamu alaikum ka ce alaika ba ka sani ba ko da wata manufa ya faɗa amma har kunnen ka ya ji ya ce maka assamu alaika ko assalamu alaika to aka ce kai ma ka gaya masa irin ka ce wa alaikar silamu ko wa alaikar samu amma karka yi nana na aisha ka ce wa alaikar samu wal la'anatu ka tsaya iya inda ya gaya maka wal isti'zanu neman izinin shiga gida wajibin wajibi ne bayan sallama sai neman izini ba daga kayi sallama assalamu alaikum wa alaikum assalamu kawai sai ka shiga gidan mutane sallama daban neman izini daban saboda haka yanzu mun gama hukuncin sallama wani hukuncin kuma neman izini na shiga gida ka gane ai saboda Allah ya ce wa iza balagal adfalu minkum huluma falyasta'zinu idan ƴaƴayenku ƙanana suka kai yin mafarki suka balaga falyasta'zinu su nemi izini kafin su shiga gidajen ku ƴaƴanku ba ka ce al adfalu minkum ba min gairikum ba ƴaƴanku ku mu'minai musulman in dai sun balaga to su nemi izini in za su shiga gidajen ku to wal istizanu ne ma izinin nan wajibin wajibi ne amru wujubi ne ba amru nadibin ba ba kuma amru ibaha bane akwai umarni na wajibi akwai umarni na me na mustahabbi amru nadibin akwai amru ibaha umarni na halacci ka gane ai kuma duk akwai su a cikin alkur'ani malamai na tafsiri da na suke hutu suke tantancewa ba duk umarni ba ne yake zama wajibi misali da Allah ya yi maganar hani na farauta ga mutum da yake sanye da harami ko sai ya ce wa iza halaltun fasdadu fasdadu wanne irin fi'ili ne ai fi'ili ne amri idan kuka warware haramuku ku je ku yi farauta to wannan amru ibaha ne ba amru wujubin bane ba amru najin bane ba dole ne in kawo da harami sai ka je kai farauta eh yawa eh na halacci na ibaha in aka ce mustahabi ibada ne kenan eh ba amru wujubin bane ba amru nadabin bane amru ibahati ne umarni na halada an haramta muku wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruma an haramta muku farautar tudu matakar kun da wama da harami a jikinku to sai aka ce wa iza halaltum idan kuka warware harami fasadu ku je ku yi farauta to dole ne in ka warware sai kai eh ko kuma sunna ne duk sanda ka warware harami sai kai farauta ko ko mustahabi ne in ka warware harami ka je kai a'a amru ibaha wancan halaccin wancan haramcin da aka dabaibaye ka gane ai anan malaman usulul fiqh suke cewa duk wani umarni da ya zo bayan haramci to yana nuni ne ga halacci ba wajibci ba sunna ba mustahab inda an yi haramci ina fata an gane sai kuma daga baya aka ce muku an halatta to halaccin na menene ka gane ai na na na wato umarnin ba na wajibi ba ne na halacci kamar ayoyin haramcin aure da aka ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akawatukum da aka je aka ce me wa an tajma'u bainal ukutayn ko ku hada tsakanin yan uwa guda biyu ba an haramta muku ba aka ta illa ma kal khalafa sai abin da ya wuce a baya wanda kuka yi ko wannan shi an yafe muku to ashe in kala guda wata za ka yi auren wata kenan ko ko in wata ta mutu za ka yi auren yar wata amma ai kuma ba dole ba ba wajibi ba in kala guda ya sai ka auri kanwar to saboda haka to wannan umarnin shi na wajibi da Allah ya ce wa idza balagal adfalu minkumul huluma falyasta'zinu to sai nan yake mala yake fassara maka ma'anar wancan umarni da kuma hukuncinsa wal isti'zanu ne ma izinin shiga gida wajibin wajibi fala tadkhul baitan kar ka shiga gida ladin nahiya ce ba ma kabariya ba ce ba nafiya ba ce ga ce fala ta dukulu ba fala ta dukul baitan fihi ahadun kar ka shiga gida wanda akwai mutum a ciki in dai akwai mutum a cikin gida to kar ka shiga gida hatta ta ta'azina talatan har sai ka nemi izinin shiga har su uku ka ce in shigo mai iziya ya gaya muka yadda za ka yi a a dukulu al'alifi na farko na istifhami na tambaya ne na'am
shin in shigo shiru ka sake cewa in shigo aka yi shiru ka sake cewa in shigo na'am fa in uzina laka in an kan maka izini a cikin ɗaya daga cikin neman izinin nan guda uku shi kenan sai ka shiga ka samu izini wa illa in ba a maka izini ba kace in shigo aka ce a'a ko in shigo aka yi shiru har so uku to raja'ata ka koma kuma karka yi fushi karka musu mummunan zato karka ce sun walakanta ka kamar ni zo gidan wane har an gane ni ne na yi sallama an amsa in shigo a ce min a'a har ma an tambaye ni wane ne na ce wane ne aka ce to ka koma karka yi fushi haƙƙinsu ne kai ma an zo gidanka kana da dama ka hana kuma ba su yi laifi ba kai ma bai kamata a wajen ka ɗauki haka a matsayin laifi ba saboda baka san halin da suke ciki ba in aka maka izini ka shiga watakila kai ba ba za ka so ganin abin da yake faruwa ina fata an gane kuma batun neman izini har so uku in fa ba a amsa ma ba ne na'am in ba a amsa ma a na farko ba za ka ƙara na biyu in ba a amsa ma a na biyu ba za ka ƙara na uku na'am ina fata an gane amma in a neman izini na farko aka ce maka kar kar ka shigo to ba babu buƙatar ka ƙara na biyu zuwa na uku wa yuragabu ana kwadaitarwa na'am shi iyalatul maraba a cikin duba mara lafiya na'am ana kwadaitar da musulmi saboda yawan lada da yake cikin zuwa duba mara lafiya wala ya tanaja isnani na'am mutum biyu ba sa ganawa da juna na'am duna wahidin ba tare da ɗayan ba na'am ka gane in su uku ne kenan na'am to kada mutum biyu su ware gefe suna munajati da juna na'am su bar mutum ɗaya shi kaɗai a zaune yana jiran su.
na'am ka gane ai na'am wa kazalika jama'atu hakanan jama'a da yawa na'am bai halatta su koma gefe suna ganawa ba na'am idza abu qawwahi da in dai za su wanzar da mutum ɗaya na'am illar shine a bar mutum ɗaya shi kaɗai na'am ko ku dubu ne in dai ɗari tara da in da tara za su ware na'am abu qawwahi da su bar mutum ɗaya na'am wannan haramun ne na'am idza abu qawwahi da minhum na'am in dai za su wanzar da mutum ɗaya daga cikin su shi kaɗai na'am wannan baya halatta wa kad kila amma a wani kauli wanda aka yi langwami aka ce la yanbaghi zalika wannan ware mutum ɗayan baya ha- kamata na'am illa bi izini sai dai inda izinin sa. in magana ta ku ta zama dole na'am to sai ku ce masa da Allah wane muna neman izini kai mana afuwa za mu je mu dan tattauna da wani na'am in ya yi izini shi kenan dama haƙƙinsa ne a wannan fa inda aka yi langwame kenan wa zikirul hijirati an batan kaulace wa juna musulmi ya zama ya kaulace wa musulmi dan uwansa na'am baya magana da shi baya amsa sallamarsa na'am kad taqaddama hukuncinsa ya riga ya gabata na'am fi babin cikin babin da ya wuce kabla haza kafin wannan babu na'am saboda haka ba sai mun mai ta ce a nan babu jumalin ba na'am saboda me a kusa kusa ya wuce ba da dadewa ba ba mu manta shi ba قال معاذ بن جبل na'am سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ya ce na'am ma amila adamiyun amalan na'am ba wani dan adam da zai da ya taba aikata wani aiki na'am an jalahu min azabillahi mafi tsayarwa gare shi daga azabar Allah na'am min zikirillahi fiye da zikirin Allah na'am dan adam ba yi da wani aiki da zai yi wanda aikin nan zai- zai zama mafi tsayarwa gare shi nan da nan na'am aikin da zai tsayar da shi daga azabar Allah na'am min zikirin Allah fiye da zikirin Allah.
na'am In dai gudun azaba kake, na'am to ka yawaita ambatan Allah.
na'am Karatun Ƙur'ani zikirin Allah ne, na'am istighfari zikirin Allah ne, na'am salatin manzon Allah zikirin Allah ne, tasbihi da tahmidi da takbiri da tahlili na'am duka zikirin Allah ne.
na'am Ka gane ai na'am duk wani abu da zaka furta na ibada da harshenka irin su la haula wala quwwata illa billah kaga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina duka wannan tasbi'a wato zikiri ne na Allah abinda ake nema ka yawaita ambatan Allah na'am an ya kuna lisanuka radabu min zikirillah kamar da aka tambayi manzon Allah cewa menene mafificin ayyuka sai ce an ya kuna lisanuka radabu min zikirillah harshenka ya zama danye ga ambatan Allah koyaushe baya bushewa da ambatan Allah wa qala umar shi kuma umar ibn- wato umar ibn al-khattab radiyallahu anhu نعم shi kuma yace maka afdalun min zikrillah bil lisani نعم abinda yafi ambatan Allah da harshe نعم zikirullahi tuna Allah inda amrihi a wajen umarninsa Na'am.
wa nahyihi da wajen haninsa نعم
ka ka tuna Allah fa ya ce nayi sallah akan lokacinta مم.
ka tashi ka je kai wannan umarnin da Allah ya umarce ka نعم ka gane ai نعم ka tuna Allah a umarnin da ya maka نعم Allah ya hana fayin ƙarya ya hana zina ya hana shan giya ya hana caca ya ya- ya hana sata ka tuna Allah ya hana kabari نعم to wannan shine afdalu min zikrillah bil lisan Na'am.
ya fi ka dinga ambata Allah da harshe kuma kana saba masa kana ambatarsa kuma baka bin umarninsa wannan haka Umar dan Kaddabi ya faɗa alhamdulillah sai mu tashi wa min du'a'i rasulillah za mu shiga addu'o'i kenan eh ne Mubarak. Wani, hashetul adawi? Shafi na nawa? Hashetul adawi? Shafi na nawa? Shafi na hamsin da uku. To ina za mu tashi? Wala ya uduhu hifzuhuma, hifzuhuma kiyaye su, su sammai da ƙasai ɗin. Wala ya uduhu baya yi masa nauyi. ai la yasquluhu baya nauyayyarsa la yasquluhu hifzu ma fihi ma hifzu ma fihi ma kiyaye abin da yake cikin sammai da kasai na halittu la yasquluhu baya baya yi masa nauyi kai ne in aka dora maka buhun kasa ko buhun suminti nan da minti goma sai sai ka jefar ya ma nauyi to shi Allah da ya rike sammai da kasai da kudurarsa da abin da yake cikin su la ya udu baya masa nauyi ka gane ai da ɗaukansu da rashin ɗaukansu duk ɗaya wa huwa domin shi ne al'aliyu maɗaukaki bil manzila na daraja ba bil makani ba ɗaukakar tasa ba a can saman bene yake ba ba a can ƙololuwar sammai bakwai ba ka gane ai a ɗau- ɗaukakar ta manzila ce daraja aka ce almanzilu ana nufin shine mazauni almanzilatu kuma daraja almakanu guri almakanatu kuma daraja a gane ai, mai da ita macen nan shi yake nuna ba ba zarfin makani ake nufi ba ana nufin daraja almanzilu zarfin makani ne almanzila daraja ne almakanu guri ne almakanatu kuma ɗaukaka ne dunu wasu ifa'in la dunu wa makanati yanzu ne ishiriniya wa huwa al'aliyu shi ne maɗaukaki bil manzila al'azimu mai girma al'azimul ƙadiri mai girman ƙadari arrafi'in na'ati mai maɗaukakiyar sifa allazi ya suguru kullu shayin inda zikiri azamatihi wanda kowanne abu yake ƙasƙanta lokacin da aka ambaci girman Allah duk wani abu mai girma idan aka ambaci girma Allah sai ka ga abin ya zama ɗan ƙanƙani ka duba dai kisan na na barkisu Allah da zatinsa ya ce maka walaha arshun azim tana da gado mai girma amma sai muka ji ya ce wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi mai girma to sai ka kwatanta da gadon barkisu da gadon Allah wanne fi girma kowanne kuma Allah ne ce masa mai girma kowanne Allah ne ba da sha- labari walaha arshun azim shi kuma ya ce wa huwa rabbul arshil azim kuma kowanne bai siffanta girmansa ba a cikin Qur'ani to amma kai da gaji ka san gadan Allah ya fi gadan barki su eh to wannan fa abubuwa ne na mallaka ita ta mallaki gado a zahiri duk da komai da komai na Allah ne shi ma yana da nasa gadan to amma tunaninka zai gaya maka gadan Allah ya fi na barki su to ina kuma ana maganan zati da zati ka gane ai ba za ka hada wani girma da girman Allah ba saboda haka yasguru kullu shay'in inda zikiri azamati kullu shay'in kowanne abu yasguru yana kaskanta inda zikiri azamati yayin ambatan girman zatin Allah to wa hunanta ay ayatul kursi a nan ne ayatul kursi ta kare duk da ba karanta ta muka tun daga Allahu la ilaha illa huwa ba amma tun da an shigo wa la yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yauduhu hibzuhuma wa huwa al aliyyul azim saboda matanin risala ya jona da wasu sunaye na Allah ka gane ai bayan ya ce wa wa huwa al aliyyul azim sai yace al alimu al khabiru almudazziru ka gane ai alqadiru as-sami'u al-basiru to kar wanda bai san alqur'ani ba yace waɗannan sunayen su ma suna cikin ayatul kursi tunda duk sunayen Allah ne kuma an hada su da sunayen Allah na ƙarshen kursi wa huwa rabbul arshil azimu alqadiru alkaza alkaza to sai ma laita maka wa hunanta hat ayatul kursi anan dinnan da aka ce wa huwa al-aliyul azimu a nan ne ayatul kursi ta tike wahiya ita ayatul kursi kamsuna kalma kalma hamsin ne kalma fa ba harafi ba ba ba kuma jumla ba jumla daban kalma daban harafi daban kalma kalma an kace Allahu kalma ɗaya ne la din nan kalma ce ilaha kalma ce illa kalma ce Allahu kalma ce eh makaranta Qur'ani ai sun sani idan ka sa alifin Allahu a ƙarshen sutura ka kawo lallan hakuri a farkon sutura za a ce maka yayi kalma ko dai ka maida lallan hakuri a ƙarshen wancan alifin ya zama Allahu a haɗe ko ka ɗauko alifin ka kawo shi farkon to masana Qur'ani sun san wannan to duk abin da in ka bar shi a ƙarshen sutura ya zauna to shi kaɗai ɗin nan kalma ne in ka sa la a ƙarshen sutura ba za a ce ai yayi kalma ba sai ka mai da shi kan haka nan ilaha in shi ya tsaya a ƙarshen sutura ba za ta yayi kalma ba Eh, haka nan illa haka nan allahu ha- haka nan alhayyu alqayyum to irin waɗannan za ka ɗauko su ake ce musu kalma duk abin da in ka tsaye da shi shi kaɗai a ƙarshen sutura ya zauna ba za a ce sai ka raba ka mai da wani harafin sa farko ba shi ne ma'anar kalma. To irin waɗannan kalmomi in ka ƙirga su a cikin ayatul kursi su hamsin. Hawiyatun kuma ayatul kursi nan ko wani harfu kalmomi hamsin tana ƙunshe da kamfi na barakatan ga albarka hamsin. Kowace kalma ɗaya akwai irin albarkatun da Allah ya ƙunsa a cikinta. Ako ba ƙaramin albarka ba ne a cikinta. Har guda hamsin. و- و- وبها تم اسم ما يستهيل عليه تعالى da kuma wannan ayatul kursi da malam ya kawo a ƙarshen wannan sifofi na ubangiji da shine ma yastahilu alai ko ismu yankin ko bangaren ma yastahilu alai ta'ala abinda yake koruwa ga Allah ta'ala tamma ya cika ka gane yayi tun tun da yace wala yu'duna bi shay'in min ilmi kaga korewa ne illa bi ma sha ko wata da aka ce wala ya uduhu kaga shi ma korewa ne hibzu ma wa huwal aliyul azim ko to da wannan abin da yake koruwa ga zatin Allah a nan ya cika daga abin da bai risala ya kawo wa min ma yajibu itiqaduhu yana daga abin da itiqadin sa yake wajaba annan min asma'ihi ta'ala ka sani daga sunayen Allah ta'ala amma ba daga cikin ayatul kursi ba daga sunansa akwai al'alimu masani, ma'anahu ma'anar al'alim, annahu ala sifatin, shi zatin Allah ya tabbatar da wata sifa, tan ka shifu bi hal ma'alumatul maujudatu wal ma'adumatu, al-ma'alumatu ko abubuwan sani, al-maujudatu wanda suke samammu, wal ma'adumatu da abubuwan sani wanda ma aka rasa su Allah bai samar da su ba. amma ya- ya ya san da su, to tan ka shigo biha tana yayewa da wannan sani na Allah. Wamin ha yana daga sunayen Allah, Alkabiru mai ba da labari, yana da ma'ana ɗaya da al'alimu, akwai yadda ke fassara shi da masani shi ma. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ba mai baka labari kamar wanda yake da sani kabir anan sani ake nufi wala yunabbiuka mithlu khabir ba wanda zai baka labari mu- misalin kamar yanda masani zai baka labari na'am ka gane ai to me kenan yawa to to shine mana al al khabir eh daga al kubra kuma jarrabawa ka jarraba ka jarraba ka tabbatar abu haka yake to kai ka wuce al al alim da yawa mutum ya sa abu amma bai taɓa ganin sa ba mun zuba mun san sufofin aljanna da nemomin ta ba amma mun mun mun taɓa ganin ta amma wanda ya je ya jarraba ya ɗanɗana in ya zo ya bada labari ai ya fi mu sani to ma'anar al- al- al-kabiru bi ma'anar al-muddali wa ala shay in jiwa canji na to al-muddali wa ala shay na'am wanda yake tsinkayowa ga abu ashahidu wanda yake hangowa da huga wannan abu duk inda ya shiga ba zai koye masa ba yana gani to kaga dai akwai bur- akwai burkushin sani a ciki fa huwa ta'ala mushahidun lima gaba shi Allah ta'ala mai hangowa ne ga duk abin da ya buya wa lima hadara ga abin da kuma ya halarto na'am ka gane yana ganin abin da ya buya da abin da ya halarto na'am mutlaliun ala ma zahara wastatara mai tsinkayowa ne ga abin da ya bayyana da kuma abin da ya koyu shine ma'anar al-khabir da wanda yake bayyane da wanda yake koyo duk a wajensa ɗaya ne duk ya san da su na'am wamina yana daga sunayen Allah al-mudabbiru mai lura da al'amura a yudabbiru lamura yana lura da al'amura ka gane ai ana hausa suka saci dabara wa dabbarar zamana dabbara din ya- ya gyara in ka zance mutum yana dabara ai kokarin gyara yake eh wa- wani abu ne na so ya lalace yana ta dabara yadda zai samu ya dan abun nan fulani suka ce da- dabare ko yawa duk dai asalin sa larabci ne almudabbiru dauri din menene barbati ne dauri dauri almudabbiru shine mai mai lura da al'amura qala ta'ala yawa ga ma ayar Allah ta'ala ta yudabbiru al'amra shine yake lura da al'amura Yunus wa aslu tadbir asalin at-tadbir an-nazru fi awaqib al-umur duba cikin karshen al'amura wannan al'amarin karshen ta ya zai kasance shine shi yasa Allah ya afala ya tadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha ba su dinga lura da al'amarin al-qur'ani ba in mutun ya rike shi yana karanta karshe ina zai kai shi karshen ake so ka duba shine ma'anar tadbiri النظر في أواكب الأمور لورات كن قلشان الأمر لتقو على وجه الأسنة دومن قلشي أبن لن يأبقو أبسا فسكا مفي كو إن بكي دا جسكبا إن كي سكتي ko gona ce ka je kai sassabe kai shuka sai kuma ka je ka je kai noma ai ba kai dabara ba duk mutum da kaga ya duka ya ba wa rana bayansa tana duka yana jan fartanya yana so ƙarshen noman nasa ya yi kyau kaga dabara yake ke ba wahala yanzu yake duba ba ba shuka ƴan ƙanƙanwa yanzu wannan ɗan ciyawa da ta fito ya sai za ta girma ba wanne yake ƙarshen yake so ya zai yi duk dabarar da ya yi ya je ya kai taki ya ɗebo kuɗi ya zuba ya biya ma'aikata wai ƙarshen yake so dai ya fita alal wajihil aslahi a bisa fuska mafi kyau wannan shine ma'ana at-tadbiru haza wannan fa ma'anar da malam ya siffanta maka fi sifatul bashir a cikin siffofin dan adam ne in shine in yana tasa dabarar yawa kokarin sa dai gaya yake so karshe yayi kyau wa amma fi haqqil bari ta'ala amma cikin haƙƙin makagin halitta Allah ta'ala fa ma'anahu ma'anar yudabbiru al-amra shine ibramul amri tuka al'amari zartar da al'amari wa tanfizihi da zartar da shi wa qada'u da kuma hukuncinsa a cikin wannan al'amarin shine ma'anar yudabbiru al'amra to alhamdulillah wa minha al-qadiru ba sauran al-qadiru da as-sami'u da al- da al-basiru da al-aliyu da al-kabiru alhamdulillah wata- duka wannan sunaye ne na Allah sai mai askari Aha. Eh? Mai tarowa. Hawiyatun. Akwai hawi. Hawa ya hawi. Ko ya hadawi. Ha- Hawi ismu fa'il ne. Mai tattarowa. Hawa ya tara. Ya hadawi yana tarowa. Ka gane ai. Bi ayi al-mutafakkiruna masu tunani. Ya aka suna lura ne. bi ayati da ayoyinsa shi Allah ma ma iyati zati amma ba sa tafakkuri cikin haƙiƙanin zatin Allah ya yake wannan kan ba sai isa ba askari 187 ko da shida eh haka ya kai da bakwai na ga alamu ayyanin sa da gairahu mun yi shi jiya ina za mu tashi 187 askari fasulun an ce da bakwai kam aika kai fasali ba to ina za mu tashi wa ma an fasatin ramyatu maqatilahu abinda ramyatu harbi na kibiya an fasat maqatilahu ta zartar da makasarsa mafalauci ne da kibiya yayi bismillah ya harba kibiya sai ta samu bare wannan a wuya ko a ciki ka gane ai an tabbatar wannan gurin da kibiyar ta taku a jikin dabbar farautar nan makasa ne to kuma amma fataradda sai ya fatso daga saman dutse wanda ita kanta faduwar tana iya zama sanadin mutuwa tana iya zama wal mutaraddiyat aw saqada fi ma'in ko kuma ya fada cikin ruwa dabba an ta fada ruwa za ta iya mutuwa fa mata sai kuma dabba ta mutu to wai yanzu tambayar da ake kibiyarsa ce ta kashe ko ruwan ne ya kashe kibiyarsa ce ta kashe ko fatso wata daga kololuwar dutse zuwa ƙasa ne ya kashe ta augaba ko kuma a'a da ya harbe shi a makasa sai dabbar ya je ya ɓuya a cikin wani surkuki summa waje da hu sannan sai ya same shi a mace jaza akalu duka wannan cinsa ya halatta ko ma me ya faru daga baya dai kibiyar ka sai dai sanadiyar ba don harbin baya ba zai faɗo ba ko to duka wannan ya halatta ya ce amma wanda ba a ruwa ya faɗa ba ba daga sama ya faɗa ba akwai sharaɗi sai ka tabbatar ba wani launi a jikinsa na wani abu daban iya harbin da ka masa a makasan nan shi ne ina fata an gani in ya zama kuma ka harbe shi ne a wani guri ba makasa ba a cinye ka harbe shi sai ya fado daga dutse ya mutu wannan ba za ka ci ba ko ya fada alwa ya mutu wannan ba za ka ci ba dan kai kanka ba ka da yakini kibiyar ka sai ta kashe ko amma in a makasa ne to wannan ba matsala dama ko bai fada alwa ba zai mutu ko bai fado daga dutse ba dama zai mutu wa musharakatu kalbi majusi a tarayya da kalan arne yayi au gari mu'allamin ko kalan wanda bai yi masa tirenin na shari'a ba ya tura kalansa ah, al- al-mu'allamu wa ma allamtu min al-jawari mukallabina yace bismillah kama shi san sai wani kasge shi ma yace shi ma sai ta ki kalansa da da ashar eh ko ku a'a da bismillah shi ma ya saki amma bai yi wa karan tirenin ba shi kansa jahili ne bai san fiqhun farauta ba ko da musulmi ne ya zama gaira mu'allami kuma suka zo tare suka kama dabba to fa in ta yanqada infirada kalbihi idan ya tabbatar da kadaituwar kalansa bi qatlihi da kashe wannan dabba Allah ya ya halatta yace in ya tabbatar kalansa ne ya fara kamawa ko shi ya kama makasa wancan da ya zo kafa ya kama ko cinya ya kama to ya halatta ya ci amma idan ba yi da yakini ya zo ya talar da karnukan gaba laifi kata-kata da dabba da nasa da na kasge da na majusi to wa'illa in ba yi da yakinin kalansa ne ya kaɗaitu da kashewa to fala ba zai ci ba ya zama mushi sai dai baro arman su je su ci su da ma duk ɗaya ne a wajen su walau ursila ala suyudin Na'am.
da za a saki kare zuwa ga dabbobin farauta da yawa Na'am.
eh jami'a na saidu suyut da yawa kenan akwai wawul jama'a wawul gamin jam'u takasiri ne Na'am.
kamar hulut au daya da suyudu da huludu Na'am.
ya zo ya samu garken bareyi Na'am.
sai ya yi bismillah ke kamo shi Na'am.
shi kansa ai bai da yakinin wace za a kamo bai san wa- wace ya aika a kamo masa ba shi da ya san barewa ce faƙatala ahaduhuma sai kalan nasa ya kashe ɗaya daga cikinsu Na'am.
ahaduha ne ko ahaduhum kaifa naka malar rabiu shi ne dai zancen to ta suniya ta me suyudin dai to faƙatala ahadahu ko ahaduha eh ban ga dalilin ta suniya ba ne la ma daban daban ake an ce suyudin to shi kenan dai sai ya kashe ɗaya daga cikinsu kawai ya saki dabbarsa ala suyudin Na'am.
kaga jam'i takasiri ne daga uku zuwa sama faƙatala ahadahuma sai ya kashe ɗayan biyu aufi garin ko kuma ya tura karansa cikin kogo lafa manfaza lahu babu mazarta ga kogon kofa ɗaya ce ba wani guda zai ɓulle ya yi bismillah kasan suna ganewa an suka zo suka shinshi da kogon ma suna gane wani irin dabba ne a ciki ko suka ga kashin dabbar a kofar kogon suna ganewa a shiga zai yi. kuma karen ya sani in kula ce a shi ka tura shi ba zai shiga ba. ya ya ya san walinta Ah, fa- to, me- to fa, a wato a haka ba? Eh, ashe kowa ba ya san mutuwa. Amma amma shi ya kawa ya kashe. A ina muke? A laman faza lahu ko? Ya tura shi cikin kogon da ba mazarta. La ya alamu fihi saidan au ala nau'in. na farko la ya alamu baya iya sani fihi sai da a ciki akwai dabbar da ake farauta a ciki ko babu aka ce saidu wanda wanda ya halatta a ci dabbar da ake ci ne a ciki ko au ala nau'in ko kuma a'a in ma ana cin su bai san wanne irin nau'i ne a cikin ramin ba to fa idan huwa gairuhu to wannan yana da bambanci da na baya la ya alamu fihi saidan bai san ma akwai dabbar da ake farauta ko babu ba ka gane ai nan kuma a'a ya tabbatar akwai amma shi ya tura shi ne ala nau'in ka je ka kawo mun barewa fa idan huwa gairu kawai sai kawo masa gada wanda ba nau'in da yake ya kamo ba kai ma wani karambani ya kai ka cewa kamo barewa bismillah ya kamo shi kawai amma an kakka faɗi nau'i sai ya kamo wani to dai duka aka ce jazo lahu akalu ya halatta ya ci in dai shi dama tunaninsa dai abin da yake ciki ana ci kuma ya kamo wanda ake cin ko da ya saba wa nau'in da ya faɗa jaza lahu akalu amma fa walau zannahu ghayra ma'quli da zai zaci cewa abin da yake cikin kogon nan ba abin da ake ci bane wata dabba ce wanda shi eh to ai suna amfani da yawa fata da wani abubuwan su maharba ne ba yawa su komai kuɗi ne a wajen su fa idan huwa ma'qulun sai kuma ya zama abin da ake ci ne to lam yahilla wannan kan bai bai- bai halatta Eh, ah? To, ka san an abin da ba a ci ne kai ma ba za ka yi bismillah ba. Da bismillah ka da rashin ta duk ɗaya ne. Tun da dai zakan ka ka tabbatar kai a tunanin ka abin da ba za a ci bane. To ko ka yi bismillah ma tun da niyyar ka za a kamo abin da cinsa bai halatta ba. Sai kuma ya kamo abin da ya halatta a ci. To a wannan lokaci in dai ya kashe ba ka riske shi mustaqirul hayati ba. Lam yahilla wannan bai halatta. ba. To musharakatul jawarihi yin musharaka na karnuka نعم tujibu shirkata arbabiha tana wajibta tarayyar ma'abota karnukan wajen raba wannan nama نعم ka saki kalanka mu'allam نعم wancan ma ya saki nasa kalan mu'allam نعم wancan ma ya saki nasa ko su nawa ne suka je suka yi musharaka suka kama dabbar suka kashe نعم to wajibi ne a raba naman nan daidai wa daida adadin yawan masu karnukan wai za a falata saidun نعم idan dabbar farauta ta gudu نعم shine a falata anan نعم falan ma a fala falan ma a fala in ta kurce wala hika bi saidi ya je ya riski نعم dabbobin farauta yar uwarsa ka kama ko kalan naka ya kama نعم
yana kana kokarin ka zo ka karba sai ta kwace نعم a bakin kalan نعم sai ta gudu ta koma cikin garke shine wala wala hika bi saidi fasadahu akar sai wani mafarauci daban ya je ya farauce ta نعم to fa huwa lahu tasace shi da ya farauce ta yanzu kai ta kwace a hannun kalanka oho a'a an ce falla hika bi sai ba ta je ta shiga garke amma in bata cinwa ƴan uwanta ba نعم ya kama ta نعم to wannan ya bar ba kayanka dama kai ma kana bi in karfinta ya kare zaka kama amma in har ta shiga cikin ƴan uwanta نعم to dama da karfinta ka duba abin da shari'a take duba ya ce maka wala hika bi sai ba wai daga ta kwace ba نعم نعم su fa sun gudu dama sun yi gaba ka sani in suka ga mafarauta da karnuka ita ma kama ta aka yi ƙure mata gudu aka yi ko ta wale gefe aka kama ta نعم kuma har ta kwace har ta yi gudu ta je ta shiga cikinsu ai ko ka san ƙarfinta bai ƙare ba. to wannan da ya farauce ta yanzu fa huwa lahu tasa ce نعم to wa illa in ba ta riski ƴan uwanta ba نعم wani ya zo ya kama ta نعم to fa huwa lil awwal ta, ta mafaraucin farko ne da kalan ya fara kama to ka je zanta rashin hakuri kai to alhamdulillah Mm. sai ne ko ne ne a ƙarabu yana nan
amma da idan baka yi masa alamdu kamar hakan ba na bismillah ba kawai in ka ga in ka ga abin farauta ka ce yeho kamo shi kai yehu wannan karabi yankan jaki ke amma
in ya kamo ba za ka ci ba.
a ba za ka ci ba sai dai in mantawa kai wannan kam ko a yanka musulmi ya manta bismillah sai sai sai a shafi na nawa ne to a ina za mu tashi jiya mun yi ko wan wan wan najisu shi kuma najasa jiya mun yi at-tahiru ba al-hayyu to yau kuma wan najisu najasa maitu gairu ma zukira mushan abin da ba a ambace shi a wancan al-tahiru din ba ka gane ai mushan wani abin da aka ambata wanda aka ce mushensa ba najasa ba ne shi ne albahariyu wa ma zukiya min gairi muharramin akali ba to mushen gairi ma zukira wani abin da aka ambata a baya shi ne mushen dabbar tudu wannan na- najasa ne wa ma kare da minu da duk abin da ya fito a jikin dabbar tudu bayan ta mutu shi ma najasa ne wa man fasala minu da abin da ya ragu da jikinsa wai ba sai dabbar sukutum ita ce mushe ba ko kafa aka ciro a jikin mushe shi ma najasa ne. ko haƙori aka ciro ko ƙaho ko fata duka najasa ne shine man fasala minu aw min hayyin ko kuma man fasala min hayyin abin da ya ragu da jikin abu mai rai min ma ta hullu hulayatu abin da rayuwa take jitsar masa kasan rayuwa anan shine jini duk inda jini yake zuwa a jikin mutum ko dabba sai aka ciro shi dabbar ko mutumin yana raye to wannan abu najasa ne in dai rayuwa tana zuwa gurin jini shine rayuwa amma in ya zama saman kaho ne inda jini bai tadda ba aka yanko a jikin dabba mai rai wannan ba najasa ba ne ko farce ne aka yanko bai tadda jini ba a jikin mai rai wannan ba najasa ba ne amma an yanko an shigo inda shi ma sai da ya ji zafi ya yi jini to wannan farcen ya zama najasa saboda alhayatu ta hulluhu jini yana jiɗa daga halla ne ya hullu hululan aha ka karni ka ji ba kamar kaho wa azumin da kashi kashi kan ai ba wanda jini ba ya zuwa tun da shi a ciki yake wa wa zufurin da farce wa zulfin da kofato na dabba kenan shi na mutum shine zufur na dabba shine zulfi ka ka san zulfu a irin farcen akuya da tinkiya ai shi ba kofato ba ko wani abu suke ne ne o to wani ba za ka masa kofato ba farce ne amma kuma irin nasu shi ake masa zulfu ka gane ai na doki da na jaki da alfadari su ake ce musu kofato kaga ko raƙumin ma kufi ake ce masa yau shi yau saniya ma kofato ne da saniya da jaki da doki ko da alfadari su ne masu kofato to to shi ma shi ma zulfu ne to shi ma ba ba irin na jaki ba ne to ai shi yasa ake cin su wanda ke da wannan kewayen kofata za a ga ai ba a ci yawwa to zulfu kenan irin wannan ya fi kama da fanta amma a hausa ba da sura sai kofata sai a ce kofatar rago da ya taka shi amma ba kofatar ba ne na mutum shi ne zufur jami'in su a zufar na dabba shi ne zulfi shi ma an sama sama ne inda bai tadda jini ba ba na dasa ba ne amma ya tadda jini aka ciro wannan na dasa ne wasinnin da haƙori duk haƙori fa ka san inda yake akwai jini inda yake kafaɗin nan aka ciro shi za a ga jini wane wa ƙasa birishin da kuma canjin din gashin fuka-fiki wanda ba na fuka-fiki ba an ka ciro ba na jasa ba ne amma na fuka-fiki wannan na jasa ne wa jirgin da fata fatar kuma walau diga ko da an je ne inda an ciro ta a jikin abu mai rai ko a jikin mushe din na jasa ne alhamdulillah sai wa jaza yace malu ba da dabbi fi ya ji sai wa ma'in wa damin musulun wasu sai mai nawu sun zo? ina ne ya duka fasa bata yi ba kai bace a gida ba shafi na nawa za mu tashi daidai? to ina za mu tashi tamrini na biyu ɗari da goma ne annahu alwadi shafi na ɗari da goma تمرين جربا ونبيو بئ الأفعال المبارئة الآتية كسن يفئلو لي مبارئي ما سزوا في جمل مفيدة أتكين جملو لي ما سأمفانر واه وأدكل عليها لام الأمر وما كشغر متى دا لام الأمر أتكي لين مبارئي to sai ka juya shi daga mudari'i wato sai ka sa masa lamul amri wadzit awakirha kuma ka tsara wasalin ta. to ga filoli muzari'ai din anan da kowanne ɗaya za ka gina shi ya zama jumla mufida kuma ka samu salamul amri ya du'u ka gane ai to idan za ka sa masalamul amri sai ka ce liyadu rabbahu liyadu sai ka shafe harafin illa wurin ya du'u idan aka sa masa sukun sai a shafe wurin kamar lam ya a ce bai yi addu'a ba wannan kaga lamce ta daure shi to lamun amri ake so ka sa masa wanda shi kuwa yana daure fi'ili mudari'i ba irin su lamun jahuri da yake masa fata'a ba ba lamu kai da yake masa fata'a ba ba lamun ta'alili duka lami ne amma wancan fata'a ake sa fi'ili mudari kaga yin ai to shi wannan sukun yake sawa to sai ka ce liyad'u rabbahu lalle ne su roƙi ubangijinsu sai ka shafe wa'udin ya amuru yana yin umarni inna allaha ya amuru bil adl ko to idan zaka sa lamul amri sai ka ce li ya amuru abdahu lalle ne ya umarci bawansa li ya amur abdahu ya gafiru yana gafartawa. Ka gane ai, to sai ka ce ya gafir zambahu, lalle ne ya yafe masa laifinsa. Ya sama'u yana ji, ya sama'ata da ru'ahu, lalle ne ya ji kaskantar da kan da yake yi yarmi yana yin harbi ko sai ka ce liyarmi saida lalle ne ya harbi dabbar farauta sai ka shafe wannan yar shine alamar kuɗi liyarmi yan tabihu yana farkawa sai ka ce liyan liyan tabihi sani menene sahi wannan hakurin daga rukuwa kamar da shi kisra shine alamar sukunin saboda da iltiqa'u sakinai a gaban menene asahi to sai ka ce liyanta bihi sani ai li domin asahi yanta bih ya fadaka yarda yana yarda sai ka ce liyarda kagan anhu lalle ne ya yarda da shi liyarda maimakon yarda shafe wannan alifin shine alamar sukuni liyarda anhu lalle ne ya yarda da shi alhamdulillah sai me shafi na nawa tamrinatun yawa na nawa ko na farko tamrini na farko ibni kulla fi'ilin kaga wannan ma fi'ili ne amri amma sai aka ce maka ibni eh saboda me akwai illa a farko alif yawwa ibni kulla fi'ilin til ibaratil atiya ka gina kowanne fi'ili a cikin izinoni masu zuwa ka gina su lil majhuli su koma lil majhuli mabniun lil majhuli wa bayyin na'ibal fa'il kuma ka bayyana mana menene na'ibul fa'ili a cikin waɗannan ibarori sai ce me yaskunul fallahul musriyu ka gane ai alfallahul musriyu manomi ɗan misra manomi na ƙasar misra yaskunu daren yana zaunawa a gida ne sagiran ƙalami mabniyatan abar ginawa billabani da tubali na ƙasa yawanci gidan manoma a ƙauyuka haka yake suna zauna a gidaje ƙanana wanda aka gina kuma da tubali na ƙasa wa yashrabul ma alkadira kuma yana shan ruwa gurbatacce alkadira ruwan tafki ko ruwan korama wanda ba na famfo ba wa ya'ishu aishatan yana rayuwa aishatan rayuwa qalilatul kulfa mai karancin nauyi daga takalifi shi da alkulfa rayuwarsa tana da sauki babu wahala a cikin tabbi mana babu kashe kuɗi da yawa ka gane ai bai damu da cewa miyarsa sai ta ji magi sai ta ji nama sai an sa kori an sa waye an sa waye ba dan kukarsa da gishirinsa da dan mansa da dan maginsa in ya watsa ya ishe shi miya yana rayuwa ne rayuwa mai kalancin takalifi وقد عمدت الحكومة الآن أما حكومة مصر أينزو تادو غلا إلى الإناية زوا تتلي بشاره da lamarinsa suna ƙoƙarin kyautata rayuwar ƙananan manoma da suke karkara wa huwa karimun bil fidirati ko wannan abin da hukuma take ƙoƙarin yi abu ne mai girma bil fidirati ga zamantakewa idza nazala bi fina'ihi to wa huwa damiri ya koma gawa ga alfallahu al-misri ba abin da hukuma take yi din ba wa huwa shi kuma karimun shi mai daraja ne bil fitrati ga wannan ɗabi'a tasa ba dan shi ba da birnin ma ba zai samu abinci ba ƙaryar zaman malaya ai ƙauyuka ne in ba a ƙauyuka ba ba a noma da kiwo ina birnin zai zaunu shi mai karamci ne bilfitrati al'adarsa idan nazala bi fina'ihi baifun kaji ba idan ba ko ya sauka a farfajiyarsa shi manomin nan ba kauye saqahul labana zai shayar da shi nono dan ba ka raba su da dabbobin kiwo ka gane ai au ko ko in ba yi da nono al'amahul jubna zai ciyar da shi daka shi au zaba lahu da jatatan ko yanka masa kaza don saboda karamci musamman yana rawar jiki ga mutumin birni ko dan uwansa na maraya ya kawo masa ziyara har zai kwana a gidansa wa qad yuqimu dhayfu al-yawma amma fa bako yanzu yana zuwa ya zauna a yau kaga abba to al-yawma ba na yanzu ba yana nufin abbaiku bakon da ya zo gun ba ƙauyen nan manomi yuqimu yana zauna al-yawma yini daya wal yawmaini ko yini biyu kwana ɗaya ko biyu min gari ba tare da ba ƙauyen nan an yi hissa ta hawunan ko ko shi bakon bai ji wani alama na walakantawa ba fi ikirari da cikin karrama shi da yake zai yi kwanakinsa ɗaya biyu uku ba tare da an walakanta shi ba saɓanin in ba ƙauye ne ya zo bakunta gidan mutumin birni daga ya yi kwana ɗaya sai kaga kamar a kan ƙayaye kamar ya zo ya takura masa su kuwa murna suke kaka musu ziyara har za ka kwana a garinsu wa huwa shadidul gairata ko shadidul gairati shi kuwa shi manomi mutumin ƙauye mai tsananin kishi ne kad ya zulu hayatahu zai iya zuba rayuwarsa gaba ɗaya ko zai iya rasa rayuwarsa li inqazi sharafi domin ya kubutar da mutuncinsa da darajarsa ba zai bari a zo har ƙauyensa a cimar mutunci ba sai dai ya mutu ka zo ka ce za ka kwace mar gona eh ko za ka zo ka kwace masa mata ko za ka walakanta masa ‘ya'ya ko makamancin haka to ba zai yadda da wannan ba zai iya ba da rayuwarsa ya mutu da in ƙada sharafi domin ya tsamar ko ya kubutar da darajar wal amma ka ga auduga imadu sarwati ita ce gimshikin arzikinsa sarwa shine wadata yana gaya maka su misrawa yawanci noman auduga suke shi ne babban abin da suke noma abin da yake kawo musu kudin shiga in banda guraren tarihi da ake zuwa yawon shakatawa daga kasashen duniya ake ba su kudi auduga ita ce ginshikin arzikinsa bai za a lima in yasan an na samu na kudin murtafi'un habba idan ba kauye manomin auduga ya san cewa samanar kudin farashin auduga murtafi'un ya hauhawa hawa fariha na halawu zai yi farin ciki tsawon yininsa, saboda ya san yana da arziki a gida, wata riba lailahu kuma zai raurawa tsawon darensa ya kasa bacci, Allah Allah ya gari yawa ya fito da auduga a rumbu ya je ya samu kuɗi. A cikin wannan akwai iba akwai abubuwan da aka gina shi lil majhuli to ka bayyana ne na ibul fa'il a ciki ka gane ai na manta ban tsuntsunto su ba har muka kai ƙarshen ibara da amma an kabu za ka samu a wato fi'iloli da aka gina su lil majhuli to kaga dole babu fa'ili kenan an jahilci fa'ilin to menene na'ibul fa'il a ciki shine tambayar da ya maka alhamdulillah sai ne a diyatul mu'li ko me a to akwai mulha akwai mulhatul irabi shi ma nahu ne da irabi ne ina ne mulha na'am akwai akwai babun ko fasulun ita ce Oh, mutumin kenan? A ba wancan bane. shi mana kabiru nan ko yana nan? kace menene? Allah sarki kuna haduwa eh? wanne? wanne? a to Allah sarki baya fitowa babu ne? to babu kismatil afa'ali babu kismatil afa'ali wannan babi ne da ya bayani cikin rabaraban fi'iloli an ce fi'ili ai suna ya tara akwai akwai madi akwai mudari'i akwai amri ba to nan zai gaya maka rabaraban fi'ilolin sai me wa in aratta qismatal af'ali liyanjali anka sadal ishkali فهي ثلاث ما لهن رابع ماذ وفعل الأمر والمضارع سمي إيه فكل ما يسله فيه أمسي فإنه ماذ بغير لغسي نساموه آه. yace wa in aratta ismatal af'al idan kana son labaraban fi'ilolin nan na li'irabi liyanjali anka liyanjali anka sadal ishkali li domin sadal ishkali tsatsan nan ta likitarwa yanjali anka ya yaye gabarinka ka gane ya kira sada tsatsa saboda rashin sani da kuma kokwanto wanne ne ba wanne ne ba kamar ya zo ya lulluce zuciyarka to in kana so wannan sadar ishikali tsatsanan ta likitarwa yanjali anka ya yaye gabarinka to fahiyar salasu shi kismatul af'alin nan guda uku ne ko fahiyar ita fi'ilolin nan salasun guda uku ce ma lahunna rabi'u ma rabi'un babu na hudu lahunna a gare su su uku ne babu na hudu. Na farko madin akwai fi'ili madi wanda yake ba da labarin abin da ya wuce, aiki na wanda ya wuce. Wa fi'ilul amri da fi'ili amri wanda ana neman nan gaba ka aikata shi umarni ake baka. Wal mudari da kuma mudari wanda yanzu ake zartarwa kuma yana ci gaba bai yanke ba. Ina fata an gane, waɗannan su ne rabaraban fi'iloli wanda ya wuce da wanda ake yi yanzu da kuma wanda aka umarce ka ka aikata shi shi ne wanda za a yi nan gaba to zai fara maka da fi'ili madi din fa kullu ma yusluhu fihi ams dukkan fi'ilin da amsu jiya ya suluhu yake kyautatuwa fi a cikinsa to fa innahu madi wannan abin da ya wuce da jiya kama ai ta wuce ko bigeri lubsi ba tare da wani rikici ba duk wani abu da za a ce jiya an yi kaza an yi kenan kaga ya wuce ba ana yi ba ba ka yi ba to wannan fi'ili ne ma zai bigeri lubsi ba tare da wani rikici ba sai ne ko shi ne sukon na uku to alhamdulillah sai ne akwai hamziya akwai hadiyatul mu'min yawwa ina ne Kera ina take ne? Ah, wannan ne ya biyo ta. Yanzu a za mu yi hamziya. Shafi. Shafi na hudu hamziya. Ina ne? بعث الله عند مبعثه الشوق بهراسا وباق عنها الفضاء تطرد الجن عن مقائد للسم كما تطرد الذئاب الرئاء فمهت آية الكهانة آيات من الوعي ما لهن انحماء ما لهن انحماء وما لهن انمحاء ما لهن انمحاء انمحاء ba'asa Allah inda bab'asihi shuba Allahu Allah madaukakin sarki ba'asa shuba ya aiko bantalma zar eh eh tauraro mai haske mai wuta illa ministar kasama fa atba'ahu shihabun saqibun wani ko yace shihabun mubinun to a shuba ɗin ismul jam'i ne shihabu ɗin mufradi ne Allahu Allah ana ta wasa bantarma ko a ce mashi zar so ba shi ne suka yi masa zar ba ko ko dai bale bale ne suke faɗa Eh, kanuri suna ta masa zar to Allahu Allah ba asa shuhuba ya aiko taurari masu wuta inda mab'asi a lokacin da aka aiko manzo Allah da manzanci hirasan domin su zama masu gadi su zama harisawa hufazan masu tsaro alfada'u fadin dazuzzuka ba ka ya kuntata an haga yawan wannan taurari da za su zubo ƙasa to da ba za a samu gurin takawa ba a duniya da Allah ya tanade su a sama don su yi maganin shaidanu masu zuwa satar ji wannan fa lokacin da aka aiko shi kafin a aiko annabi isa ka gane ai shaidanu suna iya zuwa har wajen saman bakwai duk satar ji da aka aiko annabi isa sai aka tsare su aka hana su eh, wuce sama ta uku da aka haifi manzon Allah sai aka hana su shiga saman ma kwata-kwata amma suna iya zuwa har su shafa har su kafa kunni to ranar da aka aiko shi da manzanci sai Allah ya zuba taurari duk wanda ya zo kusa da saman sai a harbe shi shi da nan yake ba mu labari amma da da aka haife shi ma suna zuwa amma babu shiga za su je saman nan ta tsaye su shafa su taba su zauna su ji abin da suka jiyo su zo su gaya wa bokaye ana aiko shi da manzanci shi kenan sai Allah ya aiko waɗannan taurari shine Allahu ba'asa shuhuba Allah ya aiko taurari inda mab'asi lokacin da aka aiko shi sallallahu alaihi wasallam kirasan su zama masu tsaro masu gadi a ga saman nan ka gane ai ba sun faɗa da bakin su ba wa inna lamasna samaa فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا تقاتل ألا ما سنداء اسم الجميع شهاب وشهب da shuhuba duka jami ne na wannan taurari lamata na sama suka ce mu fa yanzu mun je mun shafa saman nan da muka shafa ta fame sai muka same ta muli'at an cika ta da me da masu tsaro kaga su ne hirasar din anan ce maka an cika ta harasan da masu tsaro na mala'iku ba menene kuma shadidan masu tsananin yawa da ƙarfi su mala'ikun wa shuhuba kuma da taurari in mala'ika da taba ka ba ga tauraro zai bi to shi ne suka ce wa inna la nadiri a shaun urida amme eh wa inna la dari asharu nurida to mu yanzu ba mu sani ba abinda da muna shiga har mu je sama ta bakwai yanzu a zo a cika saman nan da mala'iku masu gadi ga taurari masu harbi kuma da wuta to mu yanzu ba mu sani ba wai alheri ake nufi da wannan a sharun urida wa sharri ake nufi am arada bihim rashada ko kuma Allah yana nufin shiriya ne ga mutanen da suke duniya su suna tabbayar junan su fa aljannu da shaydanun ba su san me dalilin wannan abu ba su san an aiko annabin karshen zamani wanda alqur'anin sa zai soke wannan bokancin da kalirayen da suke yi tsakanin su da bokaye ba ka kafin ma su zo sai ka tatsi rubin jinna ka ji ba shi wannan a shuba ɗin da hirasan ɗin tatsi rubin jinna tana kore aljanu an maka'idar lissami ga guraren zamansu na sauraren tasriful akalami wa ina menene kuna na ƙa'udu maka'idar lissam ba sun ce muna zaunawa ba a guraren zama lissami domin mu ji abin da ake yi to sai aka turo mala'iku da taurari ta rudur jinna tana koran aljanun nan almaƙa'i daga gulalen zama ai a makina ƙuƙudihim gulalen zamansu da suke lissami domin ai listiraƙi sami domin satar ji wannan taurari da mala'iku suna korarsu kama kamar yadda a ri'a'u makiyaya taɗarubin zi'aba take korar kuraye makiyayi da tumakansa da awaka in yaga kura zai kyale a guje zai yi da yana korata to duk sanda aljani ya laɓu sama to to haka mala'ika zai bi shi yana kora in ya gudu kuma a harbo masa wannan tauraron ya dai ya same shi in ya same shi kenan shi kasa ta gama yau ko ya haukace ko ya mutu amma dai ba zai rayuwa irin ta da ba tuna suke zama fatalwa yanzu kuma ba za su iya tashi su je can ba an gama da su ina tauraron nan ya same su ya zai ya samu wani tafki ko tsohuwar rijiya da aka kaulace ko wani rami ko wani kogo shi ne an kai rashin sa ka je irin wannan gulalen ka haɗu da su to ka haɗu da jaraba in suka taba ka ba sa jin magani domin a haukata suke ana karanta musu ayin qur'ani ma kai ma suna ƙara azautar da kai sun haukace to ba su san me dalili na abin nasu ba in dai wannan abin ya same su amin kama hata ayatul kahalati ayatu min alwahyi kace ayatu min alwahyi ayatu shine fa'ilin mahat ayatu min alwahyi ayoyi na wahayi na alqur'ani ilmiha wanda shafewa ma bai kasance ba da hunna ga ayoyin nan na wahayi to fa mahal sai ta shafe ayatul kaharati ayoyin nan na bokanci ina fata an gane ayoyin wahayi wanda babu shafewa a tare da su suna nan har abada to fa mahal sai ta shafe maka ayatul kahana ayoyin bokanci ayoyin me ayoyin bokanci abinda shaidanu da aljanu suke satowa wasu gaya bokaye ai yayi kama da wahayi tunda shi ma zance ne da Allah ya faɗa mala'iku suke tattaunawa a junan su na tasriful aqlami da qaddara suka ai kaga yayi kama da me shi ma kama da aya amma fa ba minar rahama ba ba ba minar wahayi bane ba Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awlihim ila awliyaihim shaidanu suna wahayi ga masoyansu liyu jaji dukkan don su yi jayayya da ku to irin wannan abin da suke cewa ne su su gaya wa bokai to alhamdulillah sai me eh irin sa ne har yanzu kuma ba sai da daddare ba ka san taurari suna nan har da rana hasken rana ne yake koye akwai masu fitowa da rana akwai masu gaya da daddare kowanne na tafiya a falakinsa illa na ta hudu ne hasken da yake hanawa a gansu ko yanzu in suka je za a harbe su daidai kawai hasken rana ne da zai bari ka gani ba to shi ne dai to irin wannan ne ake harbin nasu a duniya to ina ce a cikin mai dara a kotar shafi na nawa eh to ina ne shafi to ina ne na'am man da kala fi nari aw kana mukhladaha ولم يكن ذا لهم إلا بذنبهم بفضله يدخل عبدا بجنته بعدله لا لأجل الظلم للحكم ومن يكن آلبا بالله طالبه وزاهدا زاهد للعبد بالنعم من دخل في ناره duk wanda ya kuskula ya shiga cikin wutar ubangiji au ko kuma kana ya kasance mukula da abin dawamarwanta ba mukulidu mai ismu fa'il ba mukula da ismu maf'ul ya shiga wutan ko zai fito ne in an gama babba kashi zunubinsa ya kone ko kuma ya kasance mukula da abin dawamarwanta to kowanne daga ciki da wanda ya shiga zai fito zai yi zaman fursuna da aka yanke masa na shekara ɗaya biyu uku a jihar nama ya fito ko kuma wanda aka ɗaure shi rai da rai life in prison to za wannan wuta da ya shiga ka gane ai za wannan wuta da ya shiga lam yakun bai kasance lahum gare su ba illa bi zannihim sai a dalilin laifin zunubinsu ne ya kai su domin Allah ba azzalimi bane haka kawai ba kamar laifi ba ya dauka ya dauke ka ya saka a wuta Allah ba zai taba yin wannan ba in ka ga Allah ya saka a wuta to ka masa laifi dama bai yi ka dan ya kona ka laifinka ne ya kai ka ka shiga wuta shi yasa ce maka za wannan azabar da Allah ya masa lam yakul lahum bi kasance gare su ba illa bi dhanbihim sai a dalilin zunubin su yudkilu abdan Allah yana shigar da bawa bi jannati aljannarsa bi fadlihi da falalarsa ba bi amalihi ba wane kai aikin ka saka aljanna shine yake da ikon da zai ce jaza'an bima kanu ya amaluna shi ne zai ce ku zo ku shiga a dalilin abin da kuka aikata amma kai baka isa ka ce Allah ka sani a aljanna saboda ibada da na aikata ba ina take ibadar nawa take ina kwatanta da ni'imar da ya maka saboda haka yana shigar da bawa aljanna sa ne bi fadli da falalar sannan kuma bi adlihi ayyurikilu abdan binarihi ya shafe wancan yana shigar da bawa a wutarsa shi Allah bi adalihi da adalcinsa wanda ya sa shi a aljanna falalar Allah ce wanda Allah ya sa shi a wuta adalcinsa yayi masa kayi laifi aka maka sakayya daidai da laifinka babu zalunci a ciki inna Allah la yuzlimu misqala zarra la li adli zulmi ba wai ya sa shi a wutar dan ya zalunce shi ba ba a dalilin zalunci lil hakami ga mai hukunci ba shine Allah ta'ala ba zalimi ba ne laifinka ne ya jawo maka Allah ya maka azaba daidai da laifinka to alhamdulillah wa man yakun ɗaliban billahi ɗalibuhu wa man wanda ya kasance ɗalibuhu abin nemansa ya kasance ɗaliban abin nema ne billahi na Allah ka gane ai wa zahidan zahidun ya zama zahidun mai gudun duniya ne zahidan yana mai gudu lil abdi gabawa bin ni'ami da ni'imominsa da Allah ya masa ka gane ai mamman wanda ɗalibuhu mai neman sa ya kunya kasance ɗaliban billahi mai nema ne billahi ga Allah wa zahidan ai wa man yakun zahidan zahidun lil abdi wanda ya kasance zahidun mai gudun duniya ne zahidan kuma zahidun din ya zama lil abdi gabawa bin ni'imi bin ni'ami ganimomin da Allah ya masa to jawabin shar'in yana gaba na man din man din harfu shar'in to akwai shar'a akwai jawabin shar'i a gaba alhamdulillah na'am sai ne eh akwai na lil arabi bai ma ne na yi shafi na nawa to ina za mu tashi wasi ne wafi tiba'ihi sallallahu alaihi wasallama a cikin bin manza Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya kawo hujja da ya ce ƙulka gaya musu ya rasulallah in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna san Allah to fattabi'uni ku bi ni bai ce ku bi Allah ba in kuna san Allah to ku bi manzon Allah yuhibbukumullahu Allah zai so ku wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala da ce wa ma atakumur rasul abinda manzon Allah ya zo muku da shi fa khuzuhu ku rike shi ku yi aiki da shi wa ma na hukum anu abinda ya hane ku gare shi fantahu ku tike ku daina aikata shi wani ba'adun ya zo daga shashin malamai magabata da biyan lawo anu ya ce annahu kana ya kuli yana cewa ɗariƙatuna ɗariƙan nan tamu ta tijaniya mabaniyatun abar ginawa ce alal kitabi wa sunna akan qur'ani da hadisi dukkan ta umarnin Allah ne a qur'ani da umarnin manzo Allah a hadisi laysa fiya dakhalun ba wani shigege a cikin ta wani abu da aka shigo da shi wanda ba a qur'ani ko hadisi ba wala jishin ba wani magudi da aka ya ƙarya da gaskiya a ciki wala talawunu man alasa fiha ma laysa minha ba wani launantaka ko kalantuwar wanda ya faru wani abu a cikinta ma laysa minha wanda baya daga cikinta ka gane ai man alasa fiha ma laysa minha duk mutumin da ya faru abinda baya daga cikin ɗariƙan nan a cikinta afqarahu Allah Allah zai talauta shi wa kashafa halahu kuma zai bayyana halinsa kowa ya gane ƙarya yake kama kana dariqul amal bil kitabi was sunna ka gane ko falan ma ne yayin da hanyar da ake aiki da ƙur'ani da hadisi ya kasance ƙatta wa'ara ya yi wahala fi hada zamani a irin wannan zamanin a ce ka ɗabbaka ƙur'ani da hadisi a rayuwarka yana da wahala a irin wannan zamanin wa ƙalla salikuwa mai shiga irin wannan hanyar ya yi ƙaranci to hamala shehu shehu radiyallahu anhu sai ya ɗauki ashabahu sahabbansa almutamassikina biya masu riko da ita wannan tariqa alal amali abusayin aiki bi kitabillah da littafi alqur'ani wa sunnati rasulihi da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallama da dinga aiki da su kaulan ta wajen fadi wa fi'lan da ta wajen aiki wa aqidatan da kuma kuduri a zuci alama kana fi sadrul awwal akan yanda ya kasance a zamanin farko min al istiqamati na daidaito akan hanyar Allah allati yakru min alfi karama wanda a wannan zamanin ka samu istiqama ita kadai ita ce mafi alheri akan a baka karama ta waliyai guda dubu ba wata karama da ta kai istiqama a yanzu to saboda haka aka baka wannan dariƙa kai ta yin ta ga kuma dokokin ta wannan sharadodin shurutul kamali gaba dai in ka bi su to zaka zama kana kan tafarki madaidaici wanda kuma ba karamati da ta kai wannan to alhamdulillah sai ne sai ku taru ko dai guguya to ina ne muktarul ahadisun nabawiyya hadisi na ɗari da nawa da sittin ko da tis'in to ina za mu tashi azaban linnasi fi duniya ko ashaddun nasi bala'an a mafi tsananin mutane gamuwa da bala'i al'anbiya wa annabawa yi tun da su ne suka fi kowa ƙarfin imani Allah yana jarrabar ka gwargwadon ƙarfin imaninka saboda haka a shaddun nasi bala'an mutanen da suka fi kowa tsananin gamuwa da bala'i a cikin mutane al'anbiya wa annabawa sun mal'amfan sannan mafi misaltuwa da su su ne su diƙai irin su na abubakar fal'amfali sannan wanda suka biyo bayan misalin na farko ka gane ai wanda yake da tsananin rukon da addini da tsananin ƙarfin imani to shi ne ya fi gamuwa da tsananin bala'i a rayuwar duniya yubular rajulu ana jarabar mutum yubtalar rajulu ana jarabar mutum alhassan bidi ne a bisa gwargwadon ƙarfin addinin Allah san kana da ƙarfin imani sai ya ɗola maka bala'in da in wani aka ɗola kafircewa zai yi amma kai tun da Allah ya san imanin ka zai iya ɗauka sai ya ɗora maka kuma duk ƙarin daraja ne fa in ka da fidini sulban ka ji ya kasance akwai tsanani a cikin sulbu ba kamar haƙo ba da bala'u to bala'in sa zai tsananta wa in ka da fidini riqatu in akwai laushi sakwa sakwa a cikin addinin to ubtuliya za a jarrabe shi ala qadri dini abu sa gwargwadon sakwasakwai addininsa yadda ba zai gudu ya bar addinin ba fama ya barahul bala'u bil abdi bala'i ba zai gushe ba yana tare da bawa hatta ya turukahu har sai ya kyale shi ya mishi alal ardi yana yawo a bayan ƙasa wa ma alaihi kadiyatun bayi da zunubi ko kwaya ɗaya wannan shine gaya abinda ake nufi da bala'i ga muni duk bala'in da ya sauka ka jure ka shanye ka baro Allah sai ya cinye maka zunubi kai dai ba mala'ika ba ne, ba annabi ba ne da za a ce ba za ka yi zunubi ba. Ko? To sai a dinga ɗora maka bala'i, wai me Allah yake nufi yana ƙaunar ka baya so ka zo lahira ya ma azaba. Shi kuma ya ce duk wanda ya zo da azaba da zunubi ya rinjayi lada azaba zai ma. In kana so bala'i ya ma sauƙi, to ka yawaita istighfari, ka yawaita sadaka, ka yawaita zikirin Allah. wanda zai dinga goge ma zunubai in zunubanka suka yi sauki bala'in ka sai ya sauki wannan Allah yana so in ka je lahira ba zai kona ka amma ka tara zunubi baka tuba ba kuma Allah yana son ka to ba za ka zauna lafiya ya dinga tsora ma bala'i yana ba dai ba za ka istighfari ba ba ka da lokacin zikirin Allah ba ka da lokacin istighfari kuma Allah yana kaunar ka to ko zai dinga tsora ma bala'i kar ka je zo da zunubin da zai ma azaba in ba ka san bala'i ya yawa a kanka to ka yawaita istighfari da tuba da zikirin Allah da yin sadaka abubuwan da yake cinye zunubi to shi kenan sai a ɗauke bala'i ka zauna lafiya kuma ka je lahira ka shiga aljanna ka bi gaya da hadafin bala'i ba zai gushe da bawa ba na Allah hatta ya turuka har sai ya bar shi yamshi alal arabi yana yawo a bayan ƙasa bai mutu ba wa ma alaihi kadi'a babu zunubi ko kwaya ɗaya a tare da shi rawahu bukhari an sa'idin ashaddu nasi hataratan mafi tsananin mutane yin nadama yawmal qiyama rajulun mutumin da wanda yafi kowa yin nadama har kafiri da zai ce ya wailate ko ya laita ni ko har kafiri da zai ce ya laita ni kuntu turaba ko to har shi bai kai wannan nadama ba wanda yake da tsananin nadama ranar alkiyama rajulun mutum ne amkanahu talabul ilmi fi duniya ya samu damar da zai nemi ilimi na addini a rayuwar duniya wallan na rubu amma bai je ya neme shi ba akwai malami a garinsu ko a anguwarsu ko a kusa da ƙauyensu yana da dama da lafiya da zai iya zuwa ya zauna ya ji karatu ko ya ɗauki karatu amma bai yi ba ya shantake a rayuwar duniya wannan shi ne zai fi gamuwa da nadama mai tsanani a kan kowa mutum na biyu da zai biyo bayansa wa rajulun da mutumin da allama ilman ya ilmantar da ilimi ba alima ilman ba ba ya san allama ya sanarwa mutane nau'o'in ilimi fanta fa'a bihi man sami ahu minhu man sami ahu minhu wanda ya ji ilimin daga wajensa fanta fa'a bihi ya je ya amfani da ilimin dunahu amma ban da shi shi ilimin bai amfane shi ya ce ku yi kaza yana da kyau shi ba ya yi ku bar kaza zunubi ne ba kyau shi kuma yana yi domin amfanin sanin nan mal ilmu illa al'amalu bihi ba wani ilimi sai aiki da shi wannan shine zai fi kowa ciza yatsa shine da dama ta biyu a kaga jahilin bai tsira ba malamin ma bai tsira in baka sani ba kalubale ka je ka nema in ka sani kafin wanda ka gaya wa ya aiki da shi kai ka fara yi a gani a wajen shi ne za ka kuɓa ce wanda dama ranar tashin alkiyama rawahu ibnu asakir an anasin ashaddu ummati li hubban mafi tsananin soyayya gare ni daga cikin al'ummata ƙaumin wasu mutane ne ya kudu na ba'adi da za su kasance bayana ga fa sahabbansa sai na abubakar umar wanda an musu shaida duk masoyin manzan Allah ne amma sai a shaddu ummati li hubban mafi tsananin soyayya gare ni a cikin al'ummata ya kunu na ba'ali za su kasance ne a bayana ya waddu adum ɗaya daga cikinsu yana guri annahu cewa shi faƙada alahu da zai rasa iyalansa faƙada ne na rashi ka gane yayi wani daga cikinsu yana guri da zai rasa ma iyalansa wa malahu da dukiyarsa wa annahu ra'ani a ce ya gani kadai in aka ce ba zai ga manzon Allah ba a ce manzon Allah zai bayyana a duniya amma ba wanda zai ganshi sai wanda zai ba da matansa da ƴaƴansa ba su ne ahalu ba sannan kuma da dukiyarsa da abin da ya mallaka ya kawo ya ce gashi ya bayar a nuna masa manzon Allah na sakan daya saboda soyayya da kauna ya yi zai iya bayarwa dan ya ga manzon Allah kaga wannan ko ai ba kalamin soyayya ba ce duk fafuturar da ake a duniya don me ake ba da a samu kuɗi ba ba don mata da 'ya'yan ba to ya yadda zai ba da su duka don ya gama manzo Allah ko da na lokaci ɗaya ne rawahu ahmad ibn hanbal an abi zarri ashaddu nasi azaban inda Allah mafi tsananin gamuwa da azaba a cikin mutane a wajen Allah yawmal qiyama ranar alqiyama alladhina yurahuna bi khalqillah wanda suke izgilanci da halittar Allah abinda Allah ya halitta su zo su ma su sassaƙa su ce su ma sun yi halitta irin ta Allah shi ne yudahu na ƙaunar lazi na kafaru suke kwaikwayo wanda suke kwaikwayar halittar Allah suke sassaƙa gumaka da wani mutum mutumi irin yadda Allah ya halitta su ma su yi na gunki wannan su ne za su gamu da azaba mai tsanani rawahul bukhari wa muslim alhamdulillah fatiha da salatul fatiha eh eh tsanani ne ka gane ai kwankwaso ana kai masa sulhu saboda tauri ne da shi ai ya karu min bainu sulbi wa wa tara'ibi to guri mai fako me me ake ce masa eh to shi ma an kaje da shi da guri mai lalai wanne ne ya fi tauri fako ya fi tauri to gadda ba kokowa saboda ana tsoron karaya ko fashewar kai na'am man nawa ake da na ɗari ba ko zafi a zo a sayi mai samun dama imkani samun dama fatiha da salatar fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله